الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يو شا شدا غوتن رمضان شكرا تدبو دير ديري حدود أربعين دا hudu hijiriya wanda ya dace da ashirin da da bakwai kenan zai zama ko? ai bakwai kai afon ga watan hudu shekara ta 2023 a lissafin turawa ga mu a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na babban malamin mu kuma uba jagora sheikh malam suleiman dakiti a wannan unguwa a wannan gari na kumo akwa local government a wannan kuma rana ta juma'a kuma a wannan lokaci na bayan sallar la'asar lokaci mai albarka lokacin da annabi yake cewa dubawa da ya dace yana ibada ko ambaton Allah a wannan lokaci Allah yana karban addu'arsa fata na Allah madaukin sarki ya ba mu dacewa dangane da abin da za mu tattauna kuma kamar yadda malam ya faɗa Allah ba mu ikon aiki da shi da mu da ku gaba ɗaya a yau zan yi nasiha ne a kan wata kalma da ta haɗa mu ita ce kalma ta wato riko da sunna da koran bid'a riko da sunna da korar da korar bid'a shine ake cewa ahlus sunna wal jama'a menene wannan kalma take nufi kuma waɗanne sifofi ne wanda duk ya danganta kansa ga wannan kalma ya kamata ya sifantu da su mai malaman musulunci suka faɗa daidai gwargwado me kuma ma'anar ita kalmar saboda mutum ya bauta ubangijinsa ala ilmin wa basira a bisa ilimi da kuma basira malamai suna faɗa cewa idan an ce sunna duk lokacin da aka kira sunna to ana nufin abin da yake kishiyar bid'a ne kenan duk wanda ya ce shi ahlus sunna ne to fa bai kamata a ga yana bid'a ba duk abin da yake na bid'a ne ya kamata ka guje shi ka nisance shi zan yi bayani akan bid'o'in da illolin bid'o'in da kuma abin da bid'a ta jawo na rarrabuwar kan al'umma a duniya gaba ɗaya da wannan ƙasar kuma to amma da ya kamata mutane su gane duk wanda ya ce shi ahlus sunna ne to baya bid'a kuma baya son bid'a kuma baya goyon bayan bid'a kuma duk yadda mutum ya kai ya kawo matukar bai sifanti da wannan sifa ba to fa bai zama cikin ahlus sunna din na kwarai ba suka ce as-sunna tuqabilul bid'a as-sunna tana kishiyantar bid'a sannan da aka ce wal jama'a aljama'a tuqabilul furqa aljama'a in an ce jama'a to shine abin da yake kishiyantar rabuwa ba a son ahlus sunna ya raba kanshi ba a son ahlus sunna ya watse ba a son a bar fitina a cikin ahlus sunna ta kyakketa su ta watsa su kuma duk abin da zai iya kawo tashin hankali rashin zaman lafiya rashin jituwa rarrabuwar kalma ba a so a cikin tafiyar ahlus sunna shi yasa aka samu hadisai da yawa da suka yi mana umarni da luzumul jama'a والنحي عن التفرق mulazimci jama'a kuma kada murarraba abdullahi dan abbas ya yi tafsiri a cikin surat ali imran ayar da allah ya ce yamma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh yace tabyaddu wujuhu ahli sunnati ranar alkiyama ita ce ranar da fiskokin ahli sunna suke haske wa taswaddu wujuhu ahli bid'ati wal furqa ranar kiyama ita ce ranar da fuskar 'yan bid'a da 'yan rarrabuwar kai take yin baki haka yazo a cikin tafsirin al-Imam Ibn Kasir tafsirin wannan sura suratu Ali Imran Ahlus sunna cikin sifofin su sune masu riko da abinda duk annabi yayi duk abinda aka ce manzon Allah ya aikata to fa su suna kokari su ga sun aikata kai ma in ka ce kai ahlus sunna ne na farko na gaya maka ba ruwanka da bid'a na biyu kuma ka zama mai kwaɗayin aikata abin da annabi ya aikata wannan ta sa kake ga mutane mutum zai rabu da iyayensa saboda sun ƙoƙarin ɗora shi akan bid'a ya rabu da maƙocinsa ya rabu da abokinsa ya rabu da wanda suka taso suna yarinta ya rabu da danginsa saboda shi ya ce zai yi addini na daidai kuma zai yi aikin irin na annabi sallallahu alaihi wasallam zai kwatanta to ashe duk wanda ya bi wannan hanya to dole ne ya mai da hankali mai annabi ya ce na yi a kan kaza mai ya ce kan na yi akwai abin kunya kwarai da gaske a ga ahalus suna ya waye gari yana aikata bid'a kuma gashi kai ka ce suna ne amma ka zo kana aikata abin da babu shi a cikin addini annabi bai yi shi ba bai ce ai ba kuma ka waye gari kuma kana aikata wannan abun kaga baka ciccika mai suna na ahalus sunna ba su ahalus sunna suna riko da aikin annabi sallallahu alaihi wasallam suna riko da aikin sahabbai suna riko da aikin tabi'ai kuma a cikin aqidar su da alqaul wal amal fada da kuma aiki gabaki daya su ne suka yi istiqama ala tiba kuma janabul ibtida sun tsayu akan biyayya duk inda kaga ahlus sunna to zaka mai biyayya ne ma'ana mai bin nassi mai bin qur'ani mai bin hadisi mai bin sahabbai mai bin maganganun magabata ana gaya wa ahlus sunna Allah ya ce kaza annabi ya ce sai sai ya sauke hannunsa hands down ya sallama ya miƙa wuya baya jayayya kuma ba yanda za ga ahlus sunna ya zo ya fifita al'ada gargajiya abinda muka tara ana yi ko kuma ra'ayi mutum ya zo ya makale akan ra'ayi ya ce ba za a sauka ba kuma ya ce shi ahlus sunna ne a'a sai dai ra'ayin addinin annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam ina wannan magana saboda samari matasa dan ku fahimci addinin kyakkyawan fahimta ku gane shi kuma da shine za ku bauta wa Allah kuma ku samu matsayi a wajen Allah tabaraka ta'ala da ka shi ahlus sunna mai ittiba ne biyayya yake kuma ba ruwansa da liftina su ahlus sunna har kiyama ta tashi suna kan gaskiya juyin zamani baya canja su samun duniya baya canja su haka kuma talauci baya sa su canja ana nan dai akan alkitabu sunna din nan ko me aka samu ko me aka samu na wadata mulki baya canja su siyasa ba ta canja ahlus sunna samun abin duniya walwalar kuɗi kasuwanci hada-hada kwangiloli abubuwa da ɗan adam ka iya samu ya canja masa rayuwarsa a ganshi ya zama mawadaci ko ya zama mai matsayi su fa baya canja musu aƙidarsu in baka gane ba wani abu na duniya da za a ba su baya canja su daga kan manufar Allah ya ce annabi ya ce haka kuma a ɗaya ɓangaren duk inda ahlus sunna yake to fa talauci fa baya sa ya canja tsabar matsi ya sa mutum ya tashi daga sunna ya dawo ya karbi bid'a talauci ya sa mutum ya wayi gari a je a bashi wata aƙidar wadda take cin karo da Allah ya ce annabi ya ce in an yi magana ya ce wallahi rayuwa ce ba abin da za a yi ne shi yasa aka yi a'a su kan matsin rayuwa baya canja su wannan shine irin tsarin da sahabbai suka rayu a kai wasu an buɗe musu duniya sun guji duniyar wallahi sun guje ta don kada ta taɓa musu aƙidarsu don kada ta taɓa musu manhaj da suluk nasu wasu kuma da talaucin aka jarrabe su matsi babu an buga an buga babu ba ci ba sha ba na sutura ba na kaza amma wallahi suna nan gam haka mutuwa ta zo ta ɗauke su a kai suna aƙida da annabi Muhammad ya tafi ba su ba su canja ba don haka ya koyan uwana kada samu ya sa ku canja manufarku matukar kun yadda ku sunna za ku yi kuma kada wani mai wadata ya canja muku tunani kar wani ya zo ya maka barbarar kuɗi ko a baka mulki a sa ka canja saboda ka samu wata kujera ka tashi daga aƙidarka ta sunna kada sarauta ta sa ka canja kada hada-hada ta siyasa ta fidda kai daga aƙidarka ta sunna a'a kana yin waɗannan kuma kana kan sunnaka haka kuma talaucin nan talauci rashi bukata ka daure kada ya canja maka alƙibla din yunwar da jaki yake je in ka ɗora masa kaya ka ce ya yi gabar hakan da ya gabar ɗin zai ta duk da yana jin yunwa to bai kamata kai mai hankali ba irin na jaki ba wai rashi ya sa ka canja abinda za ka samu aljanna da shi suwane ne farkon ahlus sunna su ne salafu hadhihi al-umma magabatan wannan al'umma in an ce as-salaf ana nufin alladhina madaw waɗanda suka shuɗe abokanan annabi sahabbai abokanan shawaransa sirkansa sannan kuma waɗanda da su aka yi jihadi a gabansu aka saukar da ƙur'ani su suka tattambayi annabi Allah ya saukar da ayoyi yau gashi muna karantawa da su da almajiransu tabi'ai su almajiran annabi ne sallallahu alaihi wasallama tabi'ai kuma almajiransu da tabi'i tabi'ina idan kun lura waɗannan su ne mutanen da suke kusa da ƙanshin annabi sahabbai tabi'ai tabi'i tabi'ina su ne aka saukar da ƙur'ani a gabansu duk wata gwagwarmaya ta yaƙi na ɗaukaka wannan musuluncin su suka yi shi don haka ana tsammanta musu tsoron Allah fiye da al'umman wannan zamanin shi yasa aka ce ko addinin zamu yi mukwafa ibn mas'ud haka ya gaya mana ya ce mu an yi mu ne mu yi koyi ba mu kirkira ba mu ba a ce mana mu ba inda aka ce mana mu zo da abu sabo kawai an ce mana abinda magabatanmu suka yi mu ma mu yi to in an ce ahlus sunna na farko sune sahabbai tabi'ai tabi'ai tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin tashi baka da wani aibu dan an ce ka zama ahlus sunna kai koyi da sahabbai kai koyi da tabi'ai kai koyi da tabi'i tabi'ina kai koyi da salafu hadhihi al-umma kar ka saba musu to wai idan bai idan ba kai koyi da waɗannan ba in ba kai koyi da waɗannan ba to da wa za kai koyi haka dai tsoron Allah ana kyautata san waɗannan suna tsoron Allah kuma su ne suka yi abin da suka yi Allah ya saukar da Qur'ani don su aka ce mu kuma mai koyi da su to su ahlus sunna su ne mabiya waɗannan bayan Allah alladhina ishtama'u alal kitabi was sunna wanda suka hadu suka hada kansu akan alqur'ani da sunna wasaru alama kana alaihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina kuma suka yi tafiya akan abin da annabi yake kai a fili da ɓoye ma'ana cikin sifofi na duk inda kaga ahlus sunna to za ga yana mai da hankali akan qur'ani da hadisi shine alkitabu was sunna duk magana gaba ɗaya ba ta wuce alkitabu was sunna Allah ya ce annabi ya ce ya ayyuhal ladina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasula wa ulil amri minkum ku bi Allah ku bi manzan Allah alkitabu was sunna fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasuli idan kun yi jayayya a cikin wani abu ku me da shi zuwa ga Allah Allah war rasul da manzon Allah alkitab was sunna ko jayayya ko musu akai a koma qur'ani ma farradna fil kitabi min shay qur'ani yace ba abin da muka bari inji Allah ku koma ga sunna mai annabi yace fa in tanaza'tum fi shay'in wannan shay'in din na kira ce farudduhu ila Allah war rasul in har ku masu imani ne da Allah da manzon Allah da lahira in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila to ashe sifar ku ya ku ahlus sunna ba wani abin da yake gaba da alkitabu was sunna a wajen ku to sai zamani yazo aka wayi gari aka ga mutum yana da'awar alkitabu wa sunna qur'ani yana da'awar cewa shi ahlus sunna ne amma aka ga yana karan tsaye qur'ani aga ana magana an kawo qur'ani yana neman ya kauce an kawo hadisi yana neman ya kauce to ya rataya wa kansa sunan ne amma baya aiki da ma'anar sunan kuma shi da man ba da'awa bace aiki ne da haka duk wanda ya ji cewa yana da wani abin da zai iya fifitawa akan alkur'ani da sunna to ba ahlus sunna bane ko ra'ayi ko abin da wani ya faɗa ko wani shugabanka ko wani jagoranka kuma kowaye shugaban kuma kowaye jagoran kai iyaye karewa dai ba ba ka da wanda ya fi mahaifinka ai misali shine sababin zuwan ka duniya ko to inda zai zo abin zai zo da abin da ya saba wa Allah ya saba abin da annabi ya zo da shi sai a bashi hakuri a ce kai hakuri an baka girma na haihuwa cewa kai ka haifa amma kuma Allah ya fi ka girma ya fi ka matsayi da haka za a fifita magana Allah sama da magana ka tare da dukkan girmamawa da mutuntawa da haka ahlus sunna ba inda za a je a dawo kaga ahlus sunna yana yana abin da ya ci karo da abin da annabi ya zo da shi yanzu misali akwai wanda sun yi da'awar su ahlus sunna ne watakila ma jagorori ne ko da sunan malami ne ko da sunan mai karantarwa ne amma sai ka ji an samu mutum yana bokanci amma kuma fa ana ce ahli sunna ne duk ya biya tsitsi ne wa mutane a garinsu ya kafarta wanda zai kafarta ya yi bara'a da duwa zai bara'a amma kuma daga ba sai aka ji yana yi wa manyan mutane bokanci kuɗi duniya a can ka ce annabi ya ce kar a je wajen boka kar a yi mu'amala da boka man ata kahinan aw arrafan fa saddaqa bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala muhammad sallallahu alaihi wasallam to sai kuma aka wayi gari yan siyasa sun zo maka aboye kana musu bokanci saboda an duba an ga malaman bid'a suna samun kuɗi a wajen masu mulki a wajen masu sarauta a ƙasar nan malam in dai za ka yi surkulle ka binne ka buɗe ka haɗa ka toshe ka yi barazana ka yi kaza to za ka samu kuɗi kuɗi suke samu masu kauri in dai mutum zai rufe ido ya saba wa Allah ya yi bokancin ya yi tsafin ya yi sihirin to wallahi malam zai samu kuɗi masu kauri to wasu Allah ya jarrabe su sun tashi a hanya mai kyau suna kiran mutane akan da'awa mai kyau amma a ɓoye an samu suna sauka daga kan layi suna zuwa suna wani abuwa na surkulle su karɓa su cinye don su gina gida mai kyau a gani su karɓa su cinye don su hau mota mai kyau a gani su karɓa su cinye don su auri matan da suke so a duniya a gani su karɓa su cinye don su tara kadarori subhanallah wannan ya zama nifaka kenan ko mutum ya zama ahlus sunna kuma yazo yana mu'amala da harkar ruwa ya zama ma ka tigi ne jagora ne ma akan mu'amala da ruwa da kudin ruwa da ba da kudin ruwa to ina sunna anan ina bin Allah ina bin Qur'ani ina bin hadisi ya aka yi ko mace ce ta ce ahlus sunna ce ita amma kuma ga ta bata fashin gidan boka bini bini an same ta a gidan boka kaga matan ahlus sunna da su ake zirga-zirga gidan boka to ina magana sunna hajiya babu ai wai ana ba da labarin wai wata malama ne mai wa'azi mai zafi mai fada ku ji sauran Allah ai kaza ai kaza ana ta abin nan tana yawan fada kan gidan boka kar aje wata rana wasu ɗalibanta sun je gidan wata boka a wani gari kwatsam suna zuwa sai suka ga motar malama ma kafin su karasa ma malama kan motar ta ma ta dade a kofar gidan boka suka ce to malama yau wa'azi ta zo ko kuma dai neman taimako ta zo haka je aka ga malama a layi ita ma tana jira za ta gana da aboka aka ce to fa mata aka do malama suka ce a ɗalibai a ashe kina zo a ai muna zuwa mu ma neman taimako ka ai ba a ki zuwa ba to ina wa'azin ki subhanallahi to kaga wannan ya zama limata quluna ma la taf'alu to kada mutum yayi shakin kada mutum yayi vibrating kada mutum yayi rawa hanyar sunna ɗaya take tar za a yi bismillah ba za a yi ba a kauce a ba da wuri kada mutum ya zo ya lataya wa kansa riga ta sunna cewa shi mai bin annabi ne kuma aje a ganshi yana aikata bid'a ko aje a ganshi tare da yan bid'a suna harkar bid'a akwai wanda Allah ya jarabe su suna sunnan suna kan sunnan amma kuma sai kaga an zo yin wasu abubuwa na bid'a kuma da su ake yi sai ka ji malaman bid'a suna cewa ha kai dai wannan sunnan zamani dai Allah dai sauki malama da ya dai wa'azi wa'azi dai nan tare da shi ma muke taron mu na maulidi ai tare da shi muke taron mu na kaza tare da shi muke kaza ko wata bid'a da muke ko an gayyace mu kaza ai duk da shi muke malam kuma da nan ga mun bari ga masallaci ga wa'azi ga abuna ashe wani abu na duniya ya sa ya sauka daga kan manufarsa shi ahlus sunna malam duk inda yake diddaka did rayawa shi fa baya tashi daga kan manufarsa kuma ko an yi magana da ce a wannan ya saba fahimta ta ai hakuri baya cikin aqidata wannan ba na yi amma mu haɗu akan wani abu amma a wannan a'a ni ba da ni za a yi wannan ba shikenan gwanda ka saba da su a nan su yadda ka saba da su akan gaskiyarka akan su ja ka da gaskiyarka su ɗora maka ƙarya su binne ka ba daidai ba ne samari kuna fahimta na ko kada fa yau da gobe ta sa mutum ya canja mutum ya zo ya samu wata kujera ta gwamnati kana alu sunna alu sunna a zama kuma kai ne shugaban barayin ma'aikatanku duk inda haram ta gindayo kai kake datse ta a teburin ka fara cinye ta kafin ka ba wani wallahi ƙarya kake ba sunna kake ba malam wannan sunan fa yana da nauyi fa amma mutane sun dauke su sun rataya wa kansu wani abun wallahi shi ne a kiyama yaya za ka yi da'awar cewa kai mai bin sunna ne kuma hannunka dumu-dumu biranka a cike yake da rubuta haram kuma nan ka zo ka ce mana kai mai bin alkur'ani ne kai mai bin sahabbai ne kai mai bin tabi'ai ne wannan shine abin da sahabbai da tabi'ai suka koya maka me ya jawo kujerar office me ya jawo neman duniya mutum ya dauki hannunsa da biransa ga aqidarsa a zuciya amma biran yana rubuta sabanin abin da yake mai yake faɗa kuma sabanin abin da yake kudiri babbar magana ce ahlus sunna ne eh ahlus sunna ne in and out ciki da waje ba raba kafa ba wai muna ahlus sunna in haram ta zo yakab yakab yakab da mu za ci ba wai magana ahlus sunna in ba mu samu bane ahlus sunna babu da zamu yi ta wa'azi mu ce ahlus sunna ahlus sunna amma da zarar duniya ta bude kuma a lokacin kuma ba mu da bambanci da yan bid'an da wanda ma suke fasikai da kafirai da kowa da komai a kiyaye shi ahlus sunna duk inda yake wannan rigar tana rataye da shi ba zai je wajen mata neman mata ba don wannan riga ta alu suna ta hana shi neman mata ba zai je wajen neman maza ba ba zai je wajen giya ba ba zai je wajen wiwi ba ahalu sunna yana da malami ahalu sunna yana jin wa'azi yana jin karatu kuma ka ganshi yana shan wiwi a'a a'a baya yi ba sifansa bane shi shi kokari yake ya ga ya kan wannan hanya su hada kawukan su su taimaki juna kuma nahahum anil furqati wal ikhtilafi والتناحر duk wani abu na saɓani da rabuwa da faɗa da juna ƙur'ani ya hana mu waƙar wannan wani abu ya zo wani ya toshe kada wani ya samu saboda duniya kana gaba da ɗan uwanka saboda duniya abin tausayi masu addini suna rikici akan duniya wannan shefu komai muni wallahi ya rabbi ya Allah wannan duniya wannan duniya da Ali bin Abi Talib yake cewa ya duniya gurri ghairi ya Allah ya Allah kada ka hada mu fada da ƴan uwanmu akan wannan duniya Allah cire mana santa a rayukanmu Allah ka raba mu da kidimar da kawukanmu da kashe kawukanmu akan wannan duniya ballantana ma mu zo mu rabu da yan uwanmu akan wannan duniya yanzu abin da ake malam in ana so a raba kanku sai a jefo muku duniya ba kuna tafiya ba ba kun haɗa kai ba ba kun ce ku Allah kuke nufi ba to sai a dunkulo wata duniya a dunkule sai a wullo ta cikin ku sai su koma gefe suna kallo sai ka ji suna ce ku kalle su ku shiru ku ku shiru ku za ku ji suna uwa ka ubanka yanzu za ka ji sun kaza wallahi jefo mana ita suke yi dan su ga muna toke toke da bala'i sannan kuma sai su janye ta bayan sun bayyana tsiraicin mu a duniya ko ya ya ga tsiraicin mu a duniya to shi kuma sai kuma sai su janye duniyar sai su banmu da kunyata daga baya kuma mu zo muna neman ya za mu haɗu alhali duniya ta raba mu kakka bari ka rabu da dan uwanka saboda duniya in ya ja bar masa akwai wani wanda ya tafi da duniya ne a dunkule a hannunsa ku gaya mun akwai wanda ya shi ya zo da shi kowa samu ya ana duk nerar da ka kashe a duniya ka ji kai duk nerar da ka kashe duk dalar da ka kashe duk sefa da ka kashe duk stalin pound da ka kashe duk meye da ka kashe malam a nan duniya ne Allah ya baka hanyar ka samu kuma haka za ka mutu ka tafi wannan komai da ka samu a nan za ka bar shi duk abin da ka dan yake jikin dan adam in ya zo mutuwa fa barin sa yake gaba daya lomar da ka ci a nan duniya ka same ta kuma Allah ya maka hanyar ta ruwan da ka sha a nan duniya ka sha kuma Allah ya maka hanyar sa to kuma idan zaka zo Allah zai ce kakka tafi mun lahira da komai zubar da komai na duniya ka bar shi shi yasa aka ce idan ka mutu ba za a hada ka da rigunan ka tafi da su ba agogon ka ba ka tafi da shi ba hular ka ba za ka tafi da ita ba rigar ka da kake ji da ita ta alfahari ta alfarma kwabe ka za a yi sikitir yanzu kaga da yana fitowa daidai da rigar da ya fito da ita na rigar uwarsa duk wani da jariri yana yana da riga a cikin cikin uwarsa riga ta haihuwa wadda a ciki ne ruwan haihuwarsa da komai da komai da cibiyarsa da komai amma wallahi malam idan ya sauko in ya sauko da rigar sai likitoci sun tsaga ta sun cire rigar zai kawo to haka idan da ya taho tsirara duk wanda ya taho ba wando yake zuwa ka taba jin wani wanda aka haife shi da wando ko aka haife shi da riga to yanda ya taho tsiraran nan ba kowa to malam haka zai koma tsirara haka duk wanda ya mutu duk girmansa sarki ne shugaban ƙasa ne mai mulki ne mai sarauta mai ci yanzu ne yayi ritaya ne a wane ne komin manyan kayan da ka same ta ko ka samu da yawa ko ka samu kaɗan ko ka zama baka da shi duka dai kowa koma zai da wanda ya zama babban sarki mai sarauta ya tara duniya da kadarori da gidaje da samun matsayi a wajen al'umma idan ya zo za a binne shaka zai koma empty bai da bambanci da mai sai da mangoro a bakin kasuwa wanda zai je saro mangoron naira 200 300 700 ya kasa yana bin ribar 30 50 ya mutu kaga iya talauci ko to da shi da wannan wanda ya mallaki duniyar haka za su je gaban Allah komai babu to dan me zaka zo kai fada dan uwanka da jayayya akan wani abu na duniya in Allah ya baka alhamdulillah in bai baka ba shikenan taka tana nan zuwa to sifar sifar ahlus sunna su ba sa bari duk wani abu ma ya raba su ma ballantana wannan duniyar da bata kai ta kawo ba wala takunu kal ladina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat cikin ali imran kakku zama cikin wannan da suka yi sabani suka rarraba bayan hujjoji bayyanannu sun zo musu kar ku yaka ya ku ahlus sunna manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi mana bayanin illar rabuwar kai yace wannan al'umma za ta rarraba kashi kashi 73 72 fa gaba ɗaya yan wuta ne 72 hadisin Abu Dawuda Usahul Albani rahimahullah kashi kashi kashi kashi kaca kaca kaca kaca kaca kaca wance yana ni ne wannan ma yana ni ne wannan ma yana mu ne wannan ma yana mu ne wannan ma yana mu ne sai an kasu kashi 73 duk yan wuta ne inji annabi ɗaya ne suke kan daidai sahabbai ai da ayyar da annabi ya gaya musu wannan hadisin suka ce kai suka ce ya rasulullah suwaye wannan guda ɗayan da suka saura su da za shiga aljanna sai ce waɗanda suke rayuwa akan abin da nake rayuwa yau da ni da sabaina amma ana alaihi yawmu ashabi wanda ya rayu akan abin da na rayu a yau shine riko da Allah ya ce annabi ya ce da kuma riko da abin da sahabbai suka zo da shi kaga automatically yan shi'a kam da mun sun fita babu su a nan su kan aida mun ba ruwan su da rayuwar sahabbai su ba su yadda bai sai dai rayuwar imaman su to kaga hadarin to amma yanzu jama'a wannan da a wata baki cewa mu ahlus sunna mu ahlus sunna shin tana iya kwatantuwa ta daidai da abin da ahlus sunnan farko suka rayu ko ku dai faɗa ake yi to shin al'umman nan ta shirya ta rayu kamar yadda waɗancan suka rayu wajen riko da gaskiya wajen rashin cin amana wajen girmama juna wajen mutunta juna wajen ikhlasi wajen san Allah wajen ibada wajen gudun duniya wajen tsare mutuncin iyali da 'ya'ya da tarbiyyar 'ya'ya shin da gaske ne mu din ahlus sunna ne akan wannan babukan duka ku duba yadda sahabbai suka rayu ta tarbiya irin wannan rayuwa da ake yi ta rashin mutunta juna da yi da juna da rashin ganin girman juna da hassada da gaba da ƙiyayya da fada da rungumar duniya da mantawa da lahira da lalacewa in duniya ta zo duk mu bi mu lalace wannan ba shine rayuwar salaf ba su kan sun fi fifita aqidarsu akan komai sun fi mutunta aqidarsu akan komai muku akan siyasa siyasa kadai yan siyasa sai su je mana wani abu sai mu rabu rabuwar kuma duk na wata uku ne wata hudu mu zo mu ta zage-zage saboda dan abin da aka turo duk inda kaji suka hadu kaji manyan watan kaji haka watsa musu gero za ga kowa tana wani ma zakarin ya zo ya sa kafa ya daki dan uwansa ya kore shi ya cinye ta yanzu irin wannan rayuwa za mu yi muna tare kanmu a haɗe sai duniya ta zo sai a wullo mana ita sai mu rabu sai mu ta faɗa da junanmu su ta mana dariya wannan ba daidai ba ne to kuma haka za a yi ta yin duniyar na aje a dawo sa a yi ta jarabanka da ita idan ba ka nutsu ka tuna mai magabata suka yi ba za ka ji kunya kuma watakila mutuwa ta kusa zuwa maka ahalus sunna su ne jama'ar da Allah ya musu alkawari kuma annabi ya gaya musu baka da baka su ne masu cin nasara a tsakanin dukkan ƙungiyoyi alfirkatun najiya kenan su ne masu samun nasara saboda Allah ya sifanta su da alittiba suna da aqida mai kyau suna da ibada suna da tsayuwa akan alhadi wa suluk wal akhlaq shiriya sulukin su dabi'un su kuma ga mulazamatu jama'atul muslimin lazimtan ainihin wato jama'ar musulmi haka ya kamata ahlus sunna su yi amma yan bid'a wai yau su za su koya mana wai haduwar kai yanzu na so ku lura da wani abu guda kun ga a Najeriya ai akwai ahlus sunna akwai bid'a ko insha Allah za ku bincika a cikin abubuwan da ake yi in dai kaji ana zage zage wani yana zagin wani wani yana cin mutuncin wani wani yana kaza to mu a cikin mu ne ahlus sunna amma da wahala kaga wani malamin bid'a da dan uwansa wani malamin bid'a suna sauyin zance ko suna zagin juna ko suna fada da juna to me yasa su sun fi mu fahimtar haɗin kai an fi tsammanin son zuciya da rashin gaskiya a tattare da su to yaya aka yi masu da'awar gaskiyar suka wayi gari kuma kazanta tana fitowa daga gare su wallahi wani abun kunya ne wallahi wani abun gudu ne wallahi wannan abun kyama ne ladabi ɗaliban ahalus sunna ya kamata ku zama kun fi kowa ladabi ɗaliban ahalus sunna ya kamata ku zama kun fi kowa girmama malamanku amma yau in ka ji wani ya fito yana zage-zage yana surutu yana raddi wa malamin su to insha Allah in ba sa'a ba sai ka tarar da dalibi ne na sunna yake zagin malamin sa ko yake bata malamin sa to wannan tarbiyar daga ina ba daga gidan sunna ta fito wallahi koyaya malamin ka malamin ka ne mu an koya mana tarbiya a wannan sunnar girmama na gaba kai ko mutum bai karantar da kai addini ba inda ya fi ka a shekare to dole za ka yi respectin ɗinsa ka ba shi girma amma yanzu ɗalibi ya zo ya karatu a hannun malami ya koyar da shi tun bayi da ido ya ba shi ido baya ji ya gane wani abu ta dalilin malamin da karatun malamin ya wayar masa da kai yi ta ja masa ayoyin da bai san ma'anarsu ba a bakin malami ya san ma'anar ayoyin yi ta biya masa littafai ta koyar da shi ya ta karantar da shi amma mutum ya waye gari don malamin sa ya wani kuskure guda ɗaya da zai masa alfarma ya je gidansa ya koya masa ko ya nuna masa kuskuren da ya ba amma sai zo ya waye gari shine yake fitowa yake cirewa malamin sa zani a duniya wallahi wannan ba tarbiyar sunna bace wallahi wannan ba karantarwar musulunci bane akwai sabani fa tsakanin Abubakar da Umar an sha samun sabani amma wallahi ba sa uwa ka ubanka da ka irin wannan tarbiya kama ce da tarbiya ta yan bid'a sai aka waye gari kuma yan bid'an sun guji abin kuma wanda suke da awa sunan kuma sun zo suna yi maganar wani yayi kuskure ayi bayanin gaskiya akwai inda zaka yi bayanin gaskiya ba sai ka kira sunan mutum ko ka faɗi sufofinsa da alamunsa da kaza da kaza ɗinsa ba a'a ka yi bayanin gaskiya kawai duk inda ta sauka shikenan in ya ji fa nema in bai ji ba ma shikenan amma mutum zai ta magana wai dole wai sai wanda yake magana da shi wai ya gane da shi yake in ma bai gane ba almajiransu sai sun ɗauka sun je sun danna wancan ɗin sun ce wane fa da kai yake fa ka duba fa almajirinka ne amma ka ga abin da yake ma shi kuma ya kumbura ya zo ya fashe in mai haƙuri ne sai haƙuri mu mutunta malamanmu ba tarbiyya ce ta sunna ba ma'ana cikin sifofi na ahlus sunna suna girmama malamansu yanzu zan ba mu misali guda ɗaya ai a ƙasar nan ai akwai akwai fastoci akwai kiristoci akwai fasto fasto akwai fada fada kun taba ganin wani mabiyi a coci ya fito yana zagin fastansa yana yadawa a social media kun taba gani to amma kuma su ne muke cewa suna kan bata to ya aka yi mu da muke da awar muna kan gaskiya yau ba mu rike gaskiyar ba manyan mu ba mu da ba mu da mutunta manya a ina aka koya wannan tarbiyyar wallahi ba a cikin sunna bane in dai malamin da ya koyar da kai baka zama kamar bawa da ba bawa da mai gidansa a hannunsa ba to da sauranka haka salaf suka ce malamin ka da ya koyar da kai a gabansa kamar bawa ne tsakanin bawa da mai gidan shi ka san bawa baya daga kai ga mai gidansa ka san bawa baya jayayya da mai gidansa ka san bawa baya fada da mai gidansa ka san bawa baya kaza mai gidansa ina kai ga zuwa ka ci mutuncin malamin ka ko ka watsa shi ka kwance masa zani alhali kuma duniya ta san cewa shi ya fitar da kai kuma alhali yana kan gaskiya da ka ya ku yan uwana tarbiyar mu ta sunna tarbiya ta Allah ya ce annabi ya ce tarbiya ce ta ganin girman manya yanzu irin abubuwa da suke faruwa a ƙasar nan yara ƙanana saboda wannan kafafen yada labaran malam an koya musu rashin kunya ba wani da ake ganinsa da mutunci ba yanzu in za ta kuskure wani malami ya yi wani abu na kuskure ko su bitar baka ko wani abu malam karamin mutum wulakantacce kaskantacce wanda bai kai ya kawo ba wallahi shi zai fito ya cire mai zani ya yayyaga shi wataƙila yaron nan a unguwarsu ma ba a san shi ba amma wallahi zai iya ɗaukan malami mai matsayi ko babban mutum mai daraja ya yayyaga shi ya ci mutuncinsa ya kira sunansa ma ya zage shi yanzu akwai yaron da naga ya kira sunan wani malami ya ɗauko hoton malamin malami ne na sunna mai da'awa mai karantarwa saboda yayi wani bayani a fahimtarsa shi ga abin da ya fahimta wala yaron ne ya ɗauko hoton sai ya liƙa sai da malami ya yi magana sai ya ce malam ƙarya kake yi kuma amma wannan yaron fa ba mamaki zai iya zuwa masallacinsa na juma'a ya sallah a bayansa wataran ko kuma zai je ya sa kaset ɗinsa na wa'azi ya ji irin wannan muguwar tarbiya da rashin mutunci da rashin ganin girman na gaba wallahi ba annabi ne koya mana ba annabi ya ce mai furfura ba wai ya koya ma qur'ani ko hadisi ba fa duk mai furfura idan ka ganshi yana cikin girmama Allah da girman wanzan Allah shine ikrami zai shaibil muslim ka girmama mai furfura musulmi to ba ma wannan ba idan ka zo magana akan shugabanni kuma hada da sarakuna hada da shugabanni ko na soja ko na dan sanda ko na siyasa malam ba kasar da babu tarbiyya da ladabin ginin girman na gaba irin Najeriya wato abin da ya baka tsoro mutum yaro karami bai kai ya kawo zai iya zuwa kira sunan shugaban kasarsa ko gwamnansa ko wani jagoransa da sunansa da komai ya kira shi ya zazzage shi a fili kai ya je gidan rediyo ma ya sai fili ma ya zazzage shi ba abin da za yi wai kuma ana tafawa yana ganin wannan shine ci gaba shi yasa rayuwar ba albarka malam shugabanka shugabanka ne ko arne ne wallahi daddara arne ka arne ko to in dai shugabanka ne dole a musulunci sai ka bashi wannan girman na shugaba abin da yake dai ba shi da hakkin ya canja maka addini ya dora ka akan saban Allah amma yanzu mutum zai iya kiran sarki ya dauki hoton wani sarki wani jagora ya ci mutuncinsa wai wannan wai shine burgewa a ce ka ai wani ya yayya ga wani ai ya yayya ga wani yana haihuwa wannan nan da ka zaga yana da yaya wannan nan da ka zaga yana da mata wannan nan da ka zaga yana da mabiya wannan nan da ka ci mutuncinsa yana da kaza yana da kaza yaya kake ganin in sun ce za su ɗaukar masa fansa yaya kake ganin rayuwa kana nan kana zaune wata ran alfarma za ta zo neman wata alfarma ko wata dama za ta zo ta biyo ta kansu kuma za su tuna mai kai musu ba daidai ba ne mu zama 'yan jagaliyar siyasa a ziga mu muna zagin manya ba a ganin girman manya ba a ganin mutuncin manya wai mutum ya waye gari duk wanda ya maka abu zaka fito ka zage shi ka ci mutuncinsa billahi alazim wannan ba tarbiya bane ba mutunci bane kuma duk mai irin wannan ɗabi'ar fa baya gamawa da duniya lafiya da haka cikin tarbiyyar da muka samu a da'awa sunna akwai girmama shugabanni da tsare musu mutuncinsu malam duba sahabbai duba irin tarbiyyar da annabi ya koya musu duba manzo Allah duba sayyidina Abubakar wallahi aka ce ko annabi baya nan in sayyidina Abubakar ya zo yana zuwa wuri sahabbai suna gurin wallahi wurin sai ya canja malam nutsuwa suke za su ce ga dattijo ya zo suna respecting juna sahabbai suka ce a gaban annabi muna cewa abubakar ya fi umar umar ya fi usman usman ya fi aliyu kuma annabi bai taɓa mana musu ba kuma shi kansa umar duk girmansa da matsayinsa wallahi yana ba abubakar girma haka usman yana ba abubakar girma usman yana ba umar girma aliyu bin abi talib shine karamin su yana ba su girma yana ba su matsayi sau nawa aliyu zai zo ya ce abubakar ya khalifata rasulullah bai zai iya cewa sayyidina abubakar ba sai ce ya halifan annabi sau nawa sayyidina umar zai zo ya ce wa abubakar ya khalifata rasulullah sau nawa usman zai zo ya gaida ba ni sunan shi ya gaida usman usman ya zo ya gaida umar ya ce ya khalifata rasulullah alhali tare suka tashi amma su sun yadda cewa wani ya fi wani to wai ni ya ilahil alamina yaya za a yi a rayu ne wai a ce wai shi na ƙasa ba zai ga girman na gaba ba yanzu kaga sarkin musulmi ko wallahi wani karami zai iya fitowa ya zazzage shi kuma a wannan zamani na social media ko na abu wallahi malam a bi comment ana cewa ka wani jarumi ne ka zama cikakken mara mutunci kana zagin manya ana yaban ka amma baka gane ba ko wani basara ke cikin sarakuna dattawa an ganin girma wannan kafafen yada labarai sun koya mana rashin kunya da rashin girmama na gaba wanda ya wannan fa zai iya ubansa ma haka wannan social media da take tafiya yau ta nuna muku ga zahiri amma abin tausayi waɗanda ba mu ba waɗanda ba musulmi ba ba za ku taba ganin suna wani abun ba yanzu bari gaya muku wani abu mamaki akwai saɓani mai ƙarfi wallahi tsakanin kiristoci a junansu cocin kaza cocin church ɗin nan da kuke gani ba ba iri ɗaya ba ne wallahi ba iri ɗaya bane wacce cocin ta suwane ne wacce cocin ta suwane ne amma wallahi idan lahadi ta fito wallahi za ku ɗauka tare suke to akwai wanda baya zuwa cocin marar lahadin shi bai yadda ma ya jiran lahadin ba ma amma kun gane ba kai yanzu kai yanzu a garin ku kai ka san kiristan da baya zuwa cocin ran lahadi shi sai litinin yake zuwa ko shi laraba yake zuwa ba za ka gane ba ka taba jin a garin ku wani yaro cikin kirista ya zo ya dauko hoton fasto na kaza yana zagin sa yana sa hoton sa yana zagin sa ka taba gani amma sai kun tashi tashi zagi ku zazzage su ga ku ku ne masu abin zagi malaman ku ba su da kima a idan ku sarakunan ku ba su da kima a idan ku yan siyasan ku ba su da kima a idan ku shugabannin ku ba su da kima a idan ku wannan wace irin al'umma ce wannan ya za a yi haka wallahi ina so na gaya muku akwai kasashen da ko wallahi sunan shugaban kasan ba a iya kira ko a mota haya wallahi tsoro suke ji saboda kai mana kaga tashin hankali da zarar an ji kana kiran sunansa yanzu yanzu ga security sun kewaye kai wai me me faru saboda irin tsarin mulkin da suke musu na istibdadiya tsarin mulkin murkushe akwai inda demokradiyya suke wallahi suna girmama junansu ba irin tamu kazantacciyar demokradiyya ta rashin mutunta juna da kimanta juna ba yanzu dubar shugaban kasar saudiya mai jiran gadon nan ka duba abin da yake musu yanzu ga misali guda ɗaya ai kun ga bana bogas shirin boga ya yi sallah ba ko baya sallah ko baya cikin limaman harami sheikh sa'ud duktur sa'ud shirin babu muryarsa a ina aka jiyo shi bana a riyad yake sallah a riyad a wani masallaci ya bai zo harami ya sallah ba wani ya isa ya zo yi magana kawar da shi suka yi wallahi sun san ba daidai aka yi musu ba duniya duk tana kuka tana jin yaya ba shiram ya ba shiram yau ga sudais ina abokin sudais babu sai aka hada shi da wani sudais ɗin yana kuka ka duba matsayi irin na kujerar harami amma yau baya nan amma wallahi duk kasan ba wanda ya isa ya fito ya magana ya ce kaza suna tsoro suna jin tsoron magana akan shugabanninsu kaga dai karewa can ne qur'ani da hadisin ma ya sauka karewa dai ko idan sun tashi sun yi magana zai iya jawo fitina ko a zubar da jini ko a tada hankali ko a yi kone-kone to su a wajensu sun zaɓi su yi haƙuri a ci gaba da zaman lafiya akan su fito su fada su khawarijanci su yaƙi shugabanninsu ko da su ne suke da gaskiya wanda ba wai fa daidai bane ba goyon baya ake yi ba amma ina so ku ga irin ƙarfin mulki da suke da shi duk wani alhaji da zai je umara ko na abu wallahi bai isa wata magana ba ko ka tsira wani ritsa wani dan sanda ka masa magana ka isa kuma shiru kake ji kuma fa abin ya tafi kenan bawan Allah mutumin arziki duniya tana son sa mutumin Allah ana yadawa wata huduba ce yayi akan mulki da masu mulki da cewa kowane mutum ya tsaya inda Allah ya tsaye da shi kada a canja tsarin Allah saboda mulki kada a yi kaza yayi ta faɗin maganganu na daidai na gaskiya malam duk wanda ya ji sai ya zubar da hawaye to amma wannan maganganun ba su yi wa masu mulkin daɗi ba kujerar kuma daman ta gwamnatin ce su ne masu nadawa su ne masu saukewa a nan dai duniya ta haka suka cire shi suka mai da shi gefe amma ya fito ya yi zage-zage ya ce a zo a yi kone-kone ya fito ya ce wannan kafiri ne wannan ɗan wuta ne wannan waye ne a'a ba abin da ya dame shi dama aiki ne na Allah tunda dan Allah yake kuma an ce ya bari shikenan ya haƙura zai je a gidansa ai da aka je aka nuna wani masallaci da malam din ya je zai yi sallah a Riyadh tarawih ne zai je wato tun bayan magariba gurin ba masa katsinke gaba daya layin wurin da titunan motoci iya ganin ka malam wasu sun bar Makka sun bar Madina sun koma Riyadh din dan su bi Saudi Shrimp su yi sallah a bayan shi a yanda ake nuna a hoton bawan Allah shi kuma abin da ya dame shi da yake damun Allah ne a gabansa kawai zai sallar sai tashi ya tafi gida abinsa Allah ya bashi kabul Allah ya bashi karbuwa amma dan ya rasa kujera ta harami ko ta wani abu sauransu imani yana nan ba ga shi soyayya ma ta karu ba yanzu soyayyar da ya samu ta fi da yana nan cikin haramin to jama'a musulmi ana so mu samu tarbiya kenan abin da nake so in ce da ku musamman matasa nake nufi a wannan maganar da nake yi dole ne mu yi tsarin da mu rinka ganin girman na gaba da mu manzon Allah ya ce baya cikin mu duk babban da baya tausayin karami baya cikin mu manzon Allah ya faɗa ya ce baya cikin mu duk karamin da baya ganin girman na gaba da shi kai yanzu zaka iya rayuwa annabi ya ce baya cikin baka cikin sa laysa minna man lam yuwaqqir kabirana ko yarham saghirana wa ya'rif haqqa kabirina baya cikin mu wanda baya sanin hakkin ƙanana baya cikin mu wanda baya girmama na gaba yara ba sa girmama dattawa dattijon anguwa da shekaru da furfura ba a san mutuncinsa ba wallahi ba da awas sunna bane kada kada daka sunna ta zo da mutunta na gaba kai shari'ar musulunci cewa ta yi abokin babanka ma kamar babanka ne cewa akai ko babanka ne ya mutu babanka yana da hakki a kanka bayan ya mutu ka rinka zuwa kana gaida abokanansa kamar ba ku gane ba babanka yana da abokanai kafin ya bar duniya sai Allah ya ɗauki ran babanka ya mutu to mahaifinka akwai hakkinsa a kanka ka rinka zuwa kana gaida abokanan babanka wannan shine sunna ta gaskiya ba wai ka wayi gari ka watsar da kowa ba ubanka shine ubanka duk wanda ba ubanka bane ba ubanka bane ba wannan ba karantar musulunci bace tarbiya jama'a addini ba tarbiya fa bai yi ba da haka ahlus sunna mutane ne masu tarbiya masu mutunta juna masu kimanta juna kuma suna gaskata duk abin da ya zo Allah ya ce annabi ya ce suna kula da shi da ƙarshe saboda yanayi na lokaci a gurguje zan irgo mana wasu abubuwa da ta inda ahal sunna yake to yana kula da wannan yanzu abin da ya shafi aqida karama ta waliyan Allah karamatul auliya ahlus sunna sun yadda akwai waliyai amma ba waliyai ba waliyai yan jabo ba ba waliyai na ƙarya ba ba waliyan da suke naɗa kansu su waliyai ba Allah ya yi bayanin waliyai ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaquna waliyan Allah su ne wanda babu tsoro a tattare da su babu bakin ciki ba tsoro a nan duniya ba bakin ciki a lahira su waye masu imani kuma masu takawa su ne waliyai wataƙila kai ma waliyi ne amma wani ya rike dogon carbi mai kwaya dubu ya daura wa kansa rawani iyadi saba'in da takwas ya ɓata bakinsa da goro ya rike dogon aswaki kamar itacen hannunsa a wannan ba shi ke nuna kai wali ba ne ba kuma ko da sun ɗaga ka sun baka girma bayan kayi wannan kuma ka kewaya kana yanka wata tsiyar a ɓoye a ji kana neman mata ga ƙaton rawani ga dogon carbi ga babban aswaki a hannunka amma kuma ana jin labarin kana makale 'yan mata kana barna da su ƙarya kake ba wali ba ne kai to kaga ashe akwai waliyan 'yan jabu yanzu walittakan an wayi gari ana neman kuɗi da ita an wayi gari ana neman matsayi da ita a naɗa ka ko ka sa wasu kawai a hayaniya a ce a yi waliwa ne da yayi babu to waɗannan waliyai su ne ahlu sunna ba su yadda da su ba amma waliyan gaskiya da Allah shi ya naɗa su sun yadda da su kuma ana gane su ne da sifofinsu ahlu sunna duk inda suke suna son sabon annabi ba wani ahli sunna da baya son sahabi duk wanda ka ji ya ce maka shi sunna ne shi ahli sunna ne amma yawaye gari yana zagin Abubakar ko Umar ko Usman ko Ali ko wani wallahi ba ahli sunna bane sifa ce ta ɗan shi'a su ne suke zagin sahabbai suke bata sahabbai in ka ji mutum yana a ai mu muna kan kitabu wa sunna amma waɗannan mutane sun yi abin da ba daidai ba waɗannan mutane kaza kullum bayanin su ya rinka ciro laifuffukan sahabbai yana faɗa Allah na gaya maka dan shi'a ne yake maka taqiya ku maza ku mai da shi gefe in baka ba zai muku ta'adin da bakku da tsammani duk ahlus sunna mala yana jin girman sahabi a zuciyarsa kamar yadda yake jin girman iyayensa ko kuma sama da haka wani makamancin wannan da ka sifar ahlus sunna san sahabbai wa nuhibbu ashabar rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama wa hubbuhum dinun wa imanun wa ihsanu wa bughduhum kufrun wa nifaqun wa tughyanun ibn abil ibn izil hanafi yace muna son sahabbai aqida ahlus sunna a cikin tahawiyya yace muna son sahabban annabi son sahabbai addini ne imani ne kyautatawa ne kin sahabbai kafirci ne fasikanci ne munafirci ne da ka muso su wala ba ma ba ma kin su wa nubghidu man yubghiduhum wa bighairi alkhairi yazkuruhum suka ce muna kin wanda yake kin sahabbai duk ahlus sunna sifarsa baya son wanda baya son sahabi in dai mutum ahlus sunna ne zaga in dai in dai in dai wani yana kin sahabi to zai ji baya son sa kawai automatically ne kawai da zarar ka ji wani yana zagin sahabi in dai kai ahlus sunna ne kawai zaka ji baka son sa an ce me yasa ce haba wannan mai zagin sahabbai shine wa nubghidu man yubghiduhum muna fushi muna kin wanda yake kin sahabbai wa bi ghairi alkhairi yadhkuruhum wanda baya ambaton sahabbai da alkhairi shi kullum sai dai ya nemo laifin sahabi ya faɗa amma baya neman laifin baban shi ya faɗa baya neman laifin kakansa ya faɗa baya neman laifin kafiran duniya ga sunan ababen laifi abin faɗa bai zai nema ba amma kullum abin da yake shine sai dai ya nemo laifin sahabbai ya faɗa ya nuna cewa annabi wai tarbiyyar da yayi wa sahabban nan bai ci nasara ba kenan wal iyazu billah da haka ahlu sunna yana son sahabi yana girmama sahabi kuma fa baya son duk wanda baya son fa sahabi kuma kowaye ne zaka koyayenka ne uwa ɗaya uba ɗaya in dai yana da wannan aqida ta kin sahabbai sai gaba ka son sa baka so kuwa da inuwa ɗaya da shi aqida ce kuma wannan shine imanin kuma duk inda ahlus sunna din yake ya yarda da duk abin da Allah ya faɗa na yin addu'ar kirki ga sahabbai wallazina ja'u min ba'dihim يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم كل الدعاء سكي مسو كل روقان الله سكي مسو والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بسان رضي الله عنهم ورضوا عنه كل شيء سكي الله يددسو سن يدد الله الله يا يددسو سوني سكي cikin aljanna suna kaddara ma dawama a cikin aljanna kuma har abada ya zo a cikin asar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kamar yadda Anas ya kawo daga manzo Allah yace ayatul imani hubbil ansar alamar mutum mai imani ne kaga yana son sahabbai yan Madina kai shi ba ahlus sunna ba ma ba wai ba wai wai sahabbai Madinan kanta zaka ji kana kaunarta saboda me saboda anan annabi ya anan anan annabi yake kwance to yan Madinan ma zaka ji kana son su da haka al-ansar sune wanda suka karbo manzon Allah daga Makka ya taho yayyo hijira to alamar imani inji annabi yace in ka ji kana son waɗannan mutanen to kana da imani wa ayatun nifaqi bughdil ansar alama ta munafirci kin sahabbai al ansar ka kyamace su ka ji baka son su da haka ashe akwai hadari kin sahabbai gaba da sahabbai malamai suka ce yazo cewa la yuhibbuhum illa mu'min wa la yubghiduhum illa munafiq ba wanda yake son sahabbai sai mu'mini in ka ga mutum yana son sahabbai mu'mini ne in ka ga mutum baya son sahabbai munafiki ne man ahabbahum ahabbahu Allah duk wanda yake son sahabbai to Allah fa zai so shi wa man abghadahum abghadahu Allah duk wanda yake fushi wanda yake kin sahabbai Allah yana fushi kuma Allah yana kin sa sannan duk inda ahlus sunna yake la yukaffiru ba'dhum ba'dha abu kirs ahlus sunna baya daukan kaulasan ya danna dan uwansa a'a kaulasan tana da nauyi a bakin ahlus sunna wannan ɗabi'a ce ta in bid'a yawo da kaulasan da raba kaulasan yanzu yanzu mutum ya buɗe baki ya ce wani ya dadda wani ya zama kafiri shi ahlus sunna yana taka tsantsan kafin ya fidda kai daga ainihin wato a musulunci ba ɗabi'ar khawarijawa ne da su ba dan su ba khawarijawa bane ba kuma su ahlus sunna daga ƙarshe suna inkarin bid'a duk inda ahlus sunna yake zaka bai san bid'a wallahi ko babansa ne yake yi idan mahaifinsa ne yake yin wata bid'a wallahi zaka ga baya son wannan bid'ar kuma fa ba zai kaunaci bid'a wai dan babansa yana bid'a ba sam zai yi ta annabi Ibrahim ne da babansa ya abaci inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ini ahdika siratan sawiya ya babana wani ilimi ya zo mu wanda bai zo maka ba ka bi ni fa in shiryar da kai hanya ta daidai haka annabi Ibrahim ya ga babansa da yake umartansa da bautar gunki yake umartansa da shirka kuma shi ahlus sunna koda iyayensa suna kan ba daidai ba to kullum ba wai fada da gaba da kiyayya ke da su ba so yake su shiryu ya abati la ta'budu shaitan inna shaitana kana lirrahmani asiya muna da model daga alkur'ani annabi ibrahim ya koya mana Allah ya jarrabe shi da mahaifin da addinin su ba ɗaya ba amma ce yake ya baba ya baba kar ka bauta wa shaitan wa iz qala ibrahim li abihi azara atattakhidu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dalalin mubin وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين ku duba yadda kissar Allah ya kawo ta alkur'ani yadda annabi Ibrahim yake mujadala da lutufi da tausasawa da haƙuri da mahaifinsa burinsa mahaifin ya gane shi abin da yake so mahaifin ya fahimta ya gane ba wai ya ta gaba ko ya ta kiyayya da mahaifin shi ba da haka ahlus sunna mutum ne mai son mutane ahlus sunna mutum ne mai jawo mutane ahlus sunna mutum ne mai haƙuri ahlus sunna mutum ne kullun yana sha'awar ya ga gaskiya ta ci gaba ko da ba a bakinsa ba ko a bakin wani barin dakata anan saboda yanayi na lokaci sifofin suna da yawa wannan lokacin ba zai iya bari mu faɗa ba daman ziyara ce muka kawo ga wannan dattijo mutumin arziki bawan Allah Sheikh Malam Suleiman Dakiti mabucin wannan masallaci kamar yadda shekarar baran can mun kawo ziyara wannan ma muka ce bari mu kawo ziyara malam ya mun shiga karfi ne sai na ganshi a wajen tafsiri na kafin ma na zo ni ma na ce to bari zo in rama in zo na yi gaisuwa in ga mutanen unguwa in muku fatan alkhairi kuma in yi wa malam addu'a Allah ya kara masa lafiya da nisan kwana irin ka malam ba su da yawa ba na faibe ka dan a gaban ka ba ba aqida mu bane mutum mu yabi mutum a gaban shi amma muna son ka muna kaunar ka kuma na tabbatar mutane suna faɗan alheri akan ka kuma ana kyautata maka zato muna fatan Allah ya ɗauki ranka akan wannan aƙida ta ƙwarai da haƙuri da son mutane da kuma kyakkyawan mu'amala da kaiwa zuciya nesa malam duk wanda Allah ya ba shi ɗaukaka sai ya gamu da abubuwa marasa daɗi so muna rarrashin ka kai haƙuri da abin da za ka gamu da shi mu ma yayanka ne muna ta fama da abin da muke fama so muna fatan Allah ya kare ka Allah ya taimake ka kuma Allah ya ni'imta mu da baka tsawon kwana da lafiya da gwagwarmaya ka dauki ba daɗi ya daɗa buɗe ƙirjinka ya daɗa fahimtar da kai ya ƙara maka ikhlasi ya ƙara maka girma kuma yadda kake nuna mana ƙauna kake son mu ma muna son ka muna kuma ƙaunarka daranmu da ranarmu gobenmu da jibinmu da gatanmu muna tunaninka kuma muna maka fatan alkhairi wannan masallaci wannan majalisi Allah ya sa ya zama jagora na jan mutane akan daidai da ɗora su akan sunna kowa ya sani kana da ƙaurin suna akan riko da sunna shi yasa na ce bari zo kawo wannan tukuici ne bayani akan ahlus sunna da sifofin ahlus sunna mu ƙara maka ƙarfi malam kuma mu ce da kai Allah ya maka albarka Allah ya saka maka da alkhairi muna addu'a ga duk wanda ya zo wannan muhadara Allah ya mai da shi gidan shi lafiya cikin iyayen mu dattawa ga sunan dama da hauni na Allah muku albarka gaba ɗaya iyayen mu su Saliu Akko Allah ya saka masa uba jagora a cikin sunna an dade ana bugawa tunda kuma yanzu ma gashi nan ana cikin baya jin nauyi zai shiga cikin yara ya zauna ya ji karatu duk inda ake darasi zai je Allah ya sa rayuwarka ta kyau da kai da duk wanda suke tare da kai kuma Allah ya wa ƴaƴa da iyali albarka yanda ku girmama mu Allah ya girmama ku yanda ku kimanta mu Allah ya kimanta ku muna muku fatan alkhairi wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sakala